أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فكلما جاءكم رسول مصدق لما معكم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الله ملوك تركي الله يأتي ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول ما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Allah yana ci mana yana zama yana kare mana bayani akan wato nimomi da yau bani Isra'ila da butulcewa da suke yi har a ƙarshe ayin da muka karanta kafin wannan suna cewa su fa zukatansu a rufe suke ko an yi wa'azi ko waye ba su ba za su karɓa ba Allah ya tsine musu dama yace in kaɗan ne za su yi imani wal Allah yace walamma ja'ahum kitabun min indillahi yayin da littafi ya zo musu daga Allah wato littafin at-taura kenan wanda annabi Musa ya zo musu da shi musaddiqul lima ma'ahu kuma wannan littafi na alqur'ani wato yana gaskata abin da yake hannunsu saboda da kafin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama su waɗannan yahudawa mazauna madina idan yaƙi ya haɗa su da mushrikai ko ausu ko khazraju wayannan kabilun madina to idan suka zo yaƙi sai ce Allah sai su yi tausayi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ce Allah muna tawassuli da annabin ƙarshen zamani Allah ka ba mu nasara akan waɗannan mushrikai in an yi yaƙi kuma su samu nasara to ga annabin ya zo amma da ya zo ba a cikin su ba sai suka kafin cewa abin da suka sani ai Allah dama ya ce yarifuna hu kama yarifuna abna'ahu sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴansu Abdullahi bin Salam ya ce wallahi mun san annabi Muhammadu fiye da yadda muka san ƴaƴanmu tunda yayanmu sai an haifa mana mutansu amma annabi tun kafin ya zo ga shigofinsa da inda zai zauna duka a cikin littattafan da muke karantawa yayin da littafi ya zo musu daga Allah wato na alqur'ani kenan falamma ja'a kitabun min billahi musaddiqun lima ma'ahum kuma yana gaskata abin da yake tare da su na at-taura wanda yake dauke da shigofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu ya kasance da kafin zuwan musulunci yastaftihuna ala allazina kafaru suna neman nasara da annabin karshen zamani cewa Allah ka ba mu nasara saboda annabin karshen zamani kuma suna musu wone suna gaya musu cewa ai Allah zai turo annabi kwanan nan Allah zai turo annabin karshen zamani idan ya zo za mu haɗu da shi mu yaƙe ku mu kashe ku mu kisan samudu wato da iran yadda aka musu kisan gilla kuma haka za mu muku kisa za mu kaskace ku suke gayawa a mushrikai wa kanu min qabli yastafihuna ala allazina kafaru kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ana tawassuli da shi kuma a samu biyan bukata amma yanzu zamani ya kawo mu zaka ji waɗansu mutane wanda Allah ya jarrabe su sai su wai ba a yin tawassuli da annabi Muhammadu ba za ka ce dan annabi Muhammadu ba in ka zo mai bara ko mai roƙo ko mai rantsuwa ba zai ce dan Allah dan annabi ba ba zai ce a bayi na Allah a bayi na annabi ba bayan kuma wannan umarni ne na Allah Allah mun ji a cikin Alƙur'ani ya ce atiyu Allah atiyu Allah wa atiyu Rasula ku bi Allah ku yi manzo da ka in kace dan Allah dan annabi ai baka yi laifi ba in gaja ba a gaja bayi na Allah a bayi na annabi ba kai laifi ba amma wani sun ce wai ba za ka yi tawassuli da manzon Allah ba ba za ka ce Allah kai mina da kaza kai mun abu kaza dan annabi Muhammad ba to tawassuli da manzon Allah manzon Allah da kansa wani makawo ya zo wajen sa annabi ya koya masa tawassuli da shi ta ce ita masa yana bila raka a biyu yayi na bila ta ce ya Allah ina roƙonka ina fuskantar ka da annabi Muhammadu Allah ina roƙonka dan annabi Muhammadu ka yaye mun wannan rashin gani nawa shi kenan sai idan sai bude kuma annabi ne ya koya masa to ya za a yi a ce tawassuli ba kyau wai sai dai mutum ya yi tawassuli da kyan aiki kyakkyawan aikinsa wai da kai tawassuli da manzon Allah daga ce Allah ka mun dan annabi Muhammadu Allah yana roƙonka saboda annabi Muhammadu kai mun kaza ka ce bijayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai ba za ka faɗi haka ba ba za ka ce albarkar manzon Allah ba har gara ma ka ce a a don wani aikin ka mai kyau to kana da aiki mai kyau da ya wuce annabi Muhammad ne inda ba dan annabi Muhammad ba ka san aiki mai kyau ne lokacin da zamanin manzo Allah sun aka yi rashin in aka yi rashin ruwa ana yin sauki da manzon Allah Allah ya bada ruwa wata na manzon Allah da kansa yana huduba a masallaci ranar juma'a za a fara huduba sai wani ya zo ya ce ya rasulullah a roƙa mana Allah Allah ya bamu ruwa ga kwari ya bushe dabbobi suna ta mutuwa tsare-tsare sun lalace kwari ya bushe ba ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai roƙi Allah Allah ya kawo ruwa tun da aka fita juma'a ruwa yake sauka a garin madina sati guda har juma'a mai zuwa ruwa da ɗauke ba sai wannan balarayen ko wani daban ya sake tashi ta rasulullahi an ambaliya ya yi yawa ruwa yana ta kasa dabbobi da tsire-tsire ya rasulullahi ka roƙi Allah a dakatar da ruwa annabi sai ce hawa laina wala alaina nan take sai ruwa ya tsakiyar madina gaba ɗaya sai ruwa ya ɗauke annabi na faɗin haka sai ruwan ya koma dazuzzuka da cikin kwari to da manzo Allah ya koma ga Allah sai na Umar wata na yi fari da aka je aka yi aka je roƙon ruwa sai kira Abbas bakon manzo Allah yace ya yace ya ubangiji da idan muka rasa ruwa muna yin tawassuli da annabinka ka ba mu ruwa to yanzu annabinka baya cikin mu muna tawassuli da baffansa gashi nan Abbas babban sa Allah ka bamu ruwa albarkan Abbas ba bar wajen ba kuma Allah ya bada ruwa to ka ce ba a yin tawassuli ba ne ma albarka da zatin mutane sai suna kawo a hujja da wani hadisi na Imam Muslim Imam Muslim ya rawaita hadisi walansu bayan Allah su uku suna tafiya sai ruwan sama ya sauko mai karfin gaske sai suka rasa mafaka a daji suke sai zo ga wani kogon dutse sai suka je suka shiga suna jira ruwa ya ɗauke su fita tafi ana wannan hali sai wani babban dutse ya gangaro ya toshe kofan kogon ko ba wani kofa sai wannan sun zo ruwa ya dauke babu hanyar fita ya za a yi sai suka dubi junansu suka ce to yanzu kowa ya tuna wani aiki guda ɗaya da ya yi ya yi shi ne kuma saboda Allah ba dan a ce ya iya ba dan a ce ya yi ba mu yi tawassuli da wannan aikin Allah ya fitar da mu dukkan su kowa ya tawassuli da kyakkyawan aikin sa guda ɗaya ɗaya daga cikin su yace ya Allah ni ina da iyayena iyayen nan in na fita kiwo sai na je na yi kiwo na dawo sannan in tatsi nono in kawo mun fita sai sun ƙoshi sannan nima in sha sannan in ba iyalai na wata rana sai wani abu ya duke ni ban dawo da wuri ba na dawo dare yayi har sun riga sun yi bacci amma yara na saboda yunwa iyalai na sun gagara bacci suna ta kuka da na dawo iyalai yaran na suna ta damuna da kuka suna jin yunwa ni kuma al'adata sai na fara da iyaye na tukunna sai na ga sun ƙoshi sannan in tuna da yarana to ana cikin wannan yanayi da na dawo sai na same su iyayen hasin yi bacci su ni ko ba na so in tashe su to sai na na zauna ina jira har lokacin da Allah zai farkar da su yara na suna kusa ina zaune ina jira iyayena su tashi su sha sannan su ba su ban ba wa yara na ba sai lokacin da iyayen nan na suka farka na ba su wannan nonon suka sha suka koshi sannan na ba wa yara na Allah in ka san nayi wannan saboda kai ne Allah ka bude mana hanya mu fita sai dutse ya motsa amma bai kai da za a fita ba na biyu sai ta ya Allah akwai wata yar baffa na kyakkyawa ce ina son ta ni kuma Allah ya mun dukiya ta ce yayi yayi ya lalata da ita ki yadda ba hanyar da yi ba ta ki ya ce sai wata rana mutuwa ya kawo ta wajen ba wanda zai taimaka mata sai ki ta zo take wane da Allah ka taimake ni da bukata irin kaza ina neman kuɗi sai ce ai ne sauki ne ai ni kin san bukata ta ya gaya mata haka in kika biya wancan bukatar ni ma in biya wannan to ta matsu ba yadda za ta yi sai ta ce to shi kenan na yadda suka tafi inda za su je su abin da za su yi suka shiga ɗaki suka rufe sai ta ce masa wane ka ji tsoron Allah kada ka taba abin da bai halarta maka ba yace sai na ji tsoron Allah na biya mata bukatanka ni ko wanda ya taɓa bukatan a game da ita ba Allah in ka san nayi wannan saboda kai Allah ka bude mana hanya mafita sai duk ya sake motsa amma bai kai da za su fita ba na uku yace ya ubangiji ni manomi ne ina noma gona ta tana da girma na kan ɗibiyan kwadago wata rana da biyan kwadago suna nuna kwadago suka yi aiki suka gama sai na biya su abin da zan biya su sai mutum ɗaya daga cikin sai ce shi ba zai karɓa ba ya rena ya za ya wuni yana aiki a bashi ɗan wannan abu sauran kuma suka karɓa suka tafi abin sai ya ci zai tafi da ya tafi ni kuma kuɗin nan nasa ban kashe ba sai na saya mashi kaza kaza ya girma ta yayyafa na sai akuya a ciki akuyan nan ta yi yana da yawa na saya masa tumaki har ya kai shanu na tara masa dabbobi da yawa har ya kai ma a cikin dukiyarsa na saya masa bawa da yake kula da dabbobi wata rana ga bayan shekara da shekaru ya shiga hali sai ya zo gida sai ya same ni sai ya ce wani kana iya tunawa wata rana waɗansu mutane sun zo sun maka aiki a gonarka ka biya su kudinsu wai daga cikin sai ce shi ba zai karɓa ba kana tunawa yake kwarai kuwa yana tuni sai ce to ni ne wanda na ce ba zan karɓa ba haka yanzu bukata ta matso ni na zo ka bani hakkina sai ce kai ne yake kwarai kuwa sai ce kaga dabbobin can da suke san da suke dajin nan da dabbobin da ne kula da su duka naka ne kada ka tafi sai ce malam ba fa na zo wasa bane na zo ne ka bani haƙƙi na in tafi yace wallahi ni ma ba wasa nake yi ba yace yaje ya tattara dabbobin nan da makiyayin nan ko dan maraki ɗaya bai bar mun ba ladan ladan kulawa ko dan maraki dai ban ba sai tattara kayan sai tafi da shi gaba daya Allah in ka san nayi wannan saboda kai ne Allah ka bude mana hanya sai duk da ya gangara ya tafi da su ma suka fita suka tafi to kaga ana tawassuli da aiki mai kyau ko ba zai hana ai tawassuli da Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba zai hana ai tawassuli da bayan Allah waliyai mutanen kirki ba wannan kafiran makka a kafiran madina yahudawa sun kasance suna yin tawassuli da annabi muhammadu kafin zuwansa kaga manzo Allah shi tun kafin ya zo ma yake tawassuli da shi wa kanu min qablu yastaftuhuna ala alladhina kafaru suna cewa Allah muna roƙonka albarkan annabin karshen zamani ka bamu nasara kuma sai Allah ya ba su nasara akan kafirai suna cewa Allah zai aiko annabi annabin karshen zamani za mu haɗu da mu da shi mu yaƙe ku mu kakkace ku wa kanu min qabli yasfina alladhina kafaru falamma ja'u ma arafu yayin da abin da suka sani ya zo annabi Muhammadu kenan kafaru ne sai zuwa kafir sai ma annabi Muhammadu saboda me bayani zai zo a gaba saboda bai zo a cikin su ba su da duk a tsammanin su a cikin yahudawa zai zo sai Allah ya kawo cikin larabawa to saboda bakin ciki am ya kudunan nasu alama ta wa min fadlihi saboda bakin ciki da hasada da kiyayya shi yasa so kafin cewa abin da suka san gaskiya ne falamma ja ma rabu kafaru bi falanatullahi alal kafirin Allah ya ce Allah bai tsine wa kafirin
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من قبله أن ينزل الله من قبله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب
بئس ما شروا به انفسهم ان يكفروا ما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بئس ما شروا به انفسهم وان يهودا وان wanda suka wato suka kafircewa abinda suka sani bayan ya zo abinda suka sani gaskiya ne shi ne annabi muhammadu gashi ya zo amma saboda ba cikin bane sai suka kafirce masa to irin wannan ciniki mutum ya sai da rayuwarsa ta lahira ya sai ta duniya ta yi muni ai shi da mamuni ne kan inna allaha shayna min anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya sayi ran mu'mini da dukiyansu cewa zai ba su aljanna to wayannan kuma su kuma ya suka sayi wuta anan Allah ya ce bi sama sharo bi amfu bi sama sharo bi amfusu amfusu wato amfusuhum wato sayin da suka yi kasuwancin da suka yi yayi muni yayi muni sun sai da kansu suka sai da rayuwarsu ta lahira suka kai duniya da ita bai sama ta da hankali a an yi nazir Allah bagai an yi nazir Allah min fadli ya ranar sa bai bani an ya kuru ma an zira Allah cewa sun kafir cewa abinda Allah ya saukar musu bai sama ta rabi an fi an ya kuru ma an zira Allah da me suka sai da lahira suka kai duniya da kafirci sun kafir cewa abinda suka san shi tuntuni saboda bai zo musu a yadda suka yi tsammani ba dama su kan sun a baya mun karanta son zuciyarsu suke yi bima la ta duk abin da aka zo musu da shi wanda zuciyarsu ba ta so zuciyarsu ba ya so ba ta bi sai wanda suke ɗaya dace da son zuciyarsu shi suke bi to wannan sun kafirce masa sun san shi suka kafirce masa an yi koyi ma anzalallahu sun kafirce wa abin da Allah ya saukar na sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin su bagayan an yunzil Allah min fadli bagayan an yunzil Allah me yasa zo ka da abin da Allah ya saukar saboda girman kai bagya da hasada da kiyayya an yi nazi Allah min fadli ala man yasab cewa Allah ya saukar da falalansa akan wanda yake so daga bayansa ai su da sun fito ya zama daga cikin su ne sai Allah ya dauko daga cikin larabawa sai za su yin hasada min fadli ala man yasab min ibadihi akan wanda ya ga dama daga cikin daga cikin bayansa wato hasada shine farkon abin da aka fara sabon Allah da shi a bayan kasa shedan uban aljanu yayi uban yan adam annabi adam hasada Allah ya ce a masa sujjada sai ya ki wa in kunna ya malaika da sujudu li adam fa sajadu illa iblis alayhi wastakbara kaga wannan ba abin da yana je ma adam sujjada sai hasada to hasada shi ya ka fare wa Allah sabo a bayan kasa shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam hasada yana cin kyawawan ayyuka kamar yadda wuta yake cin kara ka san wuta yana cewa ka jefa kara magana ta kare to haka hasada yake cin kyawawan ayyukan mutum shi hasada shine Allah ya mutum wata ni'ima sai kana buri ina ma Allah ya kawo mutum wannan mutum da wannan ni'ima ko da kai baka same ta kaga wannan duk mai hasada da Allah yake tunda Allah ne yake zaben wanda ya ga dama ya ba shi darajar da ya ga dama wanda yake baya so ai da Allah yake abu biyu ne manzo Allah yake ya halatta ya hasada a kansu malamai sai suka raba suka ce wannan shi ba sunansa hasada ba sunansa gibba amma a hadisi ya zo da kalma ya hasada yace la hasada illa tisnatayn babu hasada sai akan abubuwa guda biyu hasada da ya inganta wato gupta kenan shi bambanci da hasada hasada kamar yadda na faɗa mutum Allah ya masa wata rama wata nima wani yana so Allah ya kauda wannan neman ga da Allah ya bawansa ko da shi bai samu ba shi ko gidda mutum ne Allah ya masa wata nima sai ka ganshi yana amfani da niman ta hanyar da ta dace sai ka ce Allah ni ma ka bani nima irin ta wane in yi irin aikin da wane yake yi ka ga baka yi buri Allah ya raba shi da nimar ba to wannan shine kyauta giffa shine manzo Allah yace ba a yi sai a cikin abubuwa guda biyu mutumin da Allah ya bashi alqur'ani yana karanta wannan alƙur'ani safe da yamma yana karanta shi kuma yana aiki da abin da alƙur'ani yake a yi to wannan za ka yi Allah ni ma ka bani alƙur'ani irin na wani in dinga karanta shi safe da yamma kuma yana aiki da shi ka ga baka yi fata Allah ya kawar masa da karatunsa ko kuma wani Allah ya bashi dukiya sai yana amfani da dukiyar ta hanyar da dace yana taimako yana gudunmawa yana ba miskinai yana ba mabukata abin da ya dace zuciyar ita yake da za ka ce Allah ni ma ka bayan zuciya irin na wane in yi irin aikin da wane yake wannan ya halatta tunda baka yi fata Allah ya kawo masa da zuciyar ba wannan shi ne hasada shi hasada baya da kyau wata rana kuma hausawa ma suna cewa wai hasada da mai rabo taki to kuma laraba suna cewa hasada yana da adalci me ya adalcin sa yakan ci wanda ya kadan kafin wanda aka yi wa sai suna sukan ba da misali cewa wani zamanin wani sarki an yi wani sarki sai wani bakon malami sai ya zo da bakon malamin nan ya zo wajen sarki to ka san duk wani mai sarauta ko mai mulki in dai Allah ya sa masa son adalci da son kyautatawa al'umma to ba zai so nesa da malaman kirki ba to wannan malami ba ko da ya zo sai yana yawan zuwa hira wajen sarki sarki yana yi son hira da shi ko yaushe sai samu shiga sosai a wajen sarki dama mai masaukinsa waziri ne yana zuwa sarki ce waziri ya kula masa da bako waziri na kulawa da shi yana kulawa da shi to waziri sai ya ga malamin nan fa ya samu karbuwa a wajen sarki kwarai da gaske to sai har yi tsoro karfa wata rana sarki ya tura shi a wannan wajen ke ba wannan malam sai ya tuna wani abu da zai masa saboda ya raba su da sarki ana nan ana nan sai wata rana ya je samu sarki tsaron kare ne gaskiya bakon nan muna tattaunawa da shi ya kan faɗi ni a gumba ganganu a kanka kuma gaskiya ba na jin daɗi na ce dai gare yau kan in sanar da kai saboda a ɗauki mataki sai ne ya ce faɗa na ce ranka yadda ya ce wallahi kana matsa masa kuna hira kana takura masa kuma bakinka wari yake yi yana jin warin bakinka amma yana jin nauyinka ya gaya mu haka shi ya faɗa ya ce ya yi shi kenan ya ce ranka yadda kuma ka kula yau idan ya zo hira ba zai zo kusa ba ba zai zo inda ya saba ba zai zo na daga nesa in ka matsa ka matsa ya zo kusa in zai maka magana sai ya rura baki da hanci wai saboda kare juwarin bakin ka sarki ce haka ko sai ku ita ce shikenan Allah sai mu da ya koma gida sai ya sa kai abinci aka sa tafarnuwa ba ko ya ci abinci da ya ci abinci zai tafi ya ce to kuce kai malam subhanallah yau fa an samu matsala ya ce me ya faru ya ce an sa maka tafarnuwa abinci kuma sarki baya son warin tafarnuwa gashi kuma kai kana yi daga sarki kuma gashi mun manta yau mun sa tafarnuwa abinci ya za a yi yace to ya kenan yace to zan ba ka shawara yau in ka je hira kada ka zauna inda ka saba zama ka zauna daga nesa in sarki ya matsa ya matsa ka zo kusa to in ka zo kusa da shi in za ka yi magana ka riƙa da baki saboda kada ji warin tafarnuwa haka kawai sai ya fito na gode sai ka fi hira yana zuwa sai ya zauna a nesa sai ke ta wajiri za ta mala yau lafiya ko ka zauna a nesa ki haran tare san kai sarki ya mata kaga maganan da wancan ya fara ya tabbata ke sarki ya mata ya mata sai ya mutu kusa da shi inda ya magana sai rai baki ran sarki sai ya ɓaci ashe maganan da wajiri ka fada gaskiya ne sarki ya kira sakatare ta sakatare zo kawo min biyo da takarda alƙalar ya tawo da a samu a kawo maza da hannunsa ya rubutu ya ce to za ta malam yau kan na sallame ka a je gida amma kafin ka tafi gida akwai hakimi na a ƙauye kaza ka biya ta wajen ka karbi sako sannan ka wuce ita ranka na barka lafiya muna godiya Allah saka na biyu sai tafi da ya je ina fitar kaya sai waziri ya ji ya je ta ka ta mala yaya dai kuma za ka tafi ne ta ce wallahi sarki ya sallame ni mun yi ban kwana da shi ya ba ka wani abu ya ce wallahi ya rubuta takarda ya bani da hannun sai rubuta takardan ko kuma sakatare ya sa ya rubuta ta da hannun sai rubuta da hannun sai sai ya ce to za ta mala yanzu abin da za mu ga kai takardan nan da ya baka kuma na ma ya ce maka kada ya buɗe takardan sai ya je wajen wancan hakin yace ka bayan takaddan nan in je in karɓo maka sakon idan na karɓo sakon na kawo maka sai ka tafi yace a'a to ai ni sarki ya riga ya sallame ni yace karka damu ni zan kula da kai dama gida na kake za a yi ta kawo maka abinci kada ka fita balle ma ya samu labari kana gani har in je in dawo ya mata malam ya mata karshe dai waziri ya riga ya malam ya karɓi takarda ya tafi kawai da aka tura malam yana zuwa sai haki ne sauka ƙasa ba ya sauka ƙasa saukan kujerarsa zai karanta takardar mai gidansa da ya bude takarda sai ya ce ya karanta a gaban waziri sarki ya rubuta bayan gaisuwa ya ce duk wanda ya zo da takardar nan a yansa a kashe shi a buɗe cikinsa a zuba kaya a ciki a nan da a kai masa ya gani sai waje da ce wallahi ba ni aka ba takardar nan ba takardar nan ba tawo bace sai ce a'a sarki yake wanda ya kawo takarda kuma kai ne ka kawo takarda dan haka dole in ga kada abin da mai gida na ya sani sai sa aka kashe shi aka fasa cikin da aka zuba kaya aka nan da lafiya ta wajen sarki sarki ya bi dole a murmushi an cika umarninsa ya za ka bude ya daga abin da aka rufe aka rufe shi da sanda da sandansa da ya bude sai ka tussan waje ta wannan ba waziri ba ne je aka ce waziri ne sai a je a neman labarin waziri a gidansu aka je gidan waziri na waziri a waziri ya tafiya tun je ba ganshi ba ina bakon waziri da bako yana nan a kira bakon aka kira shi zo bako ya aka yi sai ce wai akwai wani abu da yake faruwa tsakanin da waziri ne to Allah ranka yake babu waziri yana kyautata mun yana kulawa da mu yadda ya kamata sai ce sai dai ranar nan ran da zamu yi ban kwana ya ce ya sa mana abinci ya sa mana tafarnuwa a cikin abinci da haka in na je kusa da kai kada in zauna a kusa inda na saba tunda muna yawan hira da kai in ka matsa in matso kusa in na matso yanzu yi magana in rufe baki na saboda kada ka ji wari sai ce Allah na gode maka wato ce alhasadu adilu ya kul hasir kal qabdal mahsud alayhi yace haka da adali ne yana cin wanda yayi kafin wanda aka yi wa sai yace ni kuma kaji abin da ya ga mai ka ce baki na yana wari ina matsa maka in ka zo kusa da ni kana jin warin baki na da in ka zo za ka zauna a nesa in na maza ka mazo in ka mazo ka rufe bakin ka saboda kada ka ji warin baki na ka rufe hancin kar baki sai ce to da yau na naɗa ka waziri shi ke nan sai aka naɗa ka waziri to kaga haka da ke nan da mai rabo sai na ka kula haka da abu ne mara kyau in mutum yana haka da to yana yi ne da Allah ba da mutumin ba Allah ya gyara zukatanmu ya cire mana hasada albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yahudawa hasada suke da su wa kanu min qabl yastaqihuna alladhina kafaru am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi wa laqad atayna ala dawud kitaba hikmata wa atainahu mulkan azima nan kaga su sun kasance yastaqihuna alladhina kafaru falamma ja'a Allah rabbuka faru fala anta la yakfur bi kama tarubi anfusahum an yakfuru ma anzalallahu baghyan yazillahu saboda hasada da girman kai da kiyayya akan abin da Allah ya saukar wa bawansa min fadli daga falalansa alaman ya shawo min ibadi akan wanda ya ga dama daga cikin bayansa Allah wanda ya ga dama yake zaba fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka dawo da fishi akan fishi dama Allah ya fishi da su tunda suka ki annabi Musa alaihi salam da Saura wanda suka zo a bayansa kuma suka tattanta abin da daidai da son zuciyarsu tabbatar da shi abin da ya saba wa son zuciyarsu su watsar da su to kaga wannan ma kawai Allah ya yi ciki da su suka zo kuma suka tsara da kin annabi Muhammad da haka fa ba'u da zabarin ala zabar suka dawo da fishi akan fishi walli sai bai azabun muhim azaba ta wulakanci ta tabbata kan kafirai
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا بما أنزل علينا قالوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أو لم يؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين misali Allah ya gaya musu a nan cewa a tunda ko yahudun nan ga yadda muka yi da ku ko kuma ga yadda muka yi sai Allah ya ce wa idza qila idan aka gaya musu su suwa su yahudawa amiru bima bima anzala Allah ku imani mana da abin da Allah ya saukar a yace idan ka lawa ne man Allah kawlan numin kalu numin bima anzala ilaina ai mu abin da aka saukar mana shi kawai zamu imani da na at-taura bayan shi ba mu yadda da kowanne ba wai da qiya lahu amin ma anzalallahu qawlan qalu nu'minu ma unzila alaina za mu imani ne da abin da aka saukar mana kawai na at-taura wa yakfuruna bima wara'ahu sai zo kafir to abin da yazo bayan a saura alkur'ani kenan har da injila ma da da da alkur'ani huwa alhaq kuma shi din nan abin da ya zo bayan abin da aka kawo musu gaskiya ne shi ma alhaq min rabbika wala takuna min al-mumtarin وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وأن القرآن بجسيا يسوكا ما وراء هو الحق مصدق لما معه كما هنا قصة أبدا يكي تارد سوء سوء أنم يهودا سوء تنع كهي كنت wanda kuka yi mai da shi na saura ya wadatar da ku ya ishe ku ba ku bukatan kare to fa lima tasquluna anbiya Allah me yasa kuke kashe annabawan Allah ai a cikin littafin kun ba sai ku kashe annabawan Allah ba ai ku kan kuma an shekara ku kashe junan ku balle annabawa fa lima tasquluna anbiya Allah min qabl me yasa ku kashe annabawa kun kashe annabi Haya kun kashe annabi Zakariya kun kashe annabawa da yawa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun فلما تقتلون انبياء الله من قبل in kuntum mu'minina in dai daga kun yi imani da abin da aka sauka muku da farkon to dan me za ku kashe annabawa
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق مصدق لما معهم نبل فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
لقد جاءكم من سنة لقد جاءكم من سنة كنا كمان من قال كده ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
فلقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم وأنتم ظالمون to Allah ya gaya mana ya ce to in dai kun yi imani da gaske ga taura ai ga shi nan walakar ja'akum Musa bil bayyinati annabi Musa ya zo muku da mujizoji da yawa to sun mujizoji ne annabi Musa ya zo bani Isra'ila da shi ya zo musu da ayoyi da yawa kuma so kafi cewa ayoyin daga ciki akwai الجواد والقمل والدفادع والدم آيات مفصلات وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والجفادع والدم آيات مفصلات هذا آية بداية أنا أقوى الطوفان أقوى فاعي طوفان والجراد أقوى قرقتي والقمل والجفادع أقوى فاعي a waddama akwai kuma jini wanda ya mutu ya ɗebi ruwa sai zama jini in dai bane Isra'ila ne sannan kuma akwai sanda na annabi Musa akwai kuma hannu wanda ya fitar da shi yake haske sannan sannan kuma akwai lokacin da suka shiga limuwa din nan ana tsana musu gajimare wa sallallahu alaihi wa sallama almanna wa salwa duka yana cikin ayoyin sannan kuma lokacin da fir'auna da mutanensa suka biyo annabi Musa za su riske su suka nufi hanyar kogi kogin nan ya bude ai wannan budewan kogin Allah ya tseratar da su ita ma aya ce to duk wannan ayoyi na Allah annabi Musa ya zo da su amma wa kafir kaga imanin ya zama na ƙarya kenan tun da gashi nan falakar jira kun musa bil bayyinat annabi musa ya muku da ayoyi ga su nan wanda muka karanta a yanzu sun matakatu mai hijira bayan ya zo muku da ayoyi lokacin da ya tafi zai gana da Allah ubangijin sai zai kwana arba'in baya nan musa sani ya kera muku dan maraki ya sa masa kasa a kunne da baki ya yi kuka ijilan da tadallahu kuwar kuka rike shi kuka ce shine Allah ku duk wannan shi ma cin tauran ne ثم اتخذتم رجلا من بعده بايان أن موسى يتبقان على الله وأنتم ظالمون ثم قال كنا كن ظالمتكمكم ليوا الله تعالى babban zalunci shine yi wa Allah tarayya inna shirka da zulmun azim
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بذنوبهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم
وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وأطينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين والله يتبع بيان كافركم وأن اليهود yana cewa bayan mun yaka da su wa idza khadna ya rasulullahi ka tuna lokacin da muka yi alkawari da su wa idza khadna mithaqun muka yi alkawari da su cewa za su yadda da abin da muka kawo musu da suka ki warafana fawqa mutu sai muka daga dutse a saman su muka ce ko ku karbi wannan ko ku karbi wannan ko dai ku karbi abin da annabi na ya zo muku da shi ku yi imani da shi ko kuma in ba ku wannan cewa su yi sujjada to sai suka yi sujjada da gefen goshi suna da ido ɗaya suna kallo za a sauke dutsen ne ko ba za a sauke ba warfana ko kuma ku kudu ma aka yi naku Allah ce ku karɓi abin da muka ba ku na taura da kowa ku karɓa da tsaye da gaske da ƙarfi wasu ma'u kuma ku ji ku bi kalu sai suka ce sanina wa na mun ji mun ƙi sai abin da za a yi kenan subhanallah wannan kafirkin bane isra'ila ke suka ce samina wa asaina amma mu'minai musulmai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ka abin da ke cewa samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir al'umma annabi Muhammad ke sallallahu alaihi wasallam amma yahudu kaji abin da suka ce mun ji mun ki samina wa asaina mun ji ko ba za mu ji abin da aka samu ba wa ushriku fi qulubihim ijla bi kufrihim saboda kafircin su suka bauta wa dan maraki anan sai aka sibanta abin kaman abin sha ma'ana sun sa shi a zuciyarsu kaman sun sha ya ji jinin jikin su soyayyen wannan dan maraki da suke bautawa wa ushriku fi qulubihim sun sha wannan soyayyen dan marakin nan har zuwa cikin zuciyar suna jinsa kaman Allah su ne a uzubillahi walan zuba suka ce a shi dan marakin ne Musa ya sa masa abu ya zama ruwa ko ya narkar da shi ko jefa shi a ruwa wannan ruwan yayi kaman kalan yalo yana ba su suna sha amma dai a nan sifa ce cewa sun sha abin a zuciyarsu abin ya kama jikinsu na bautan dan maraki ba wasu yau fi kulubin ijila na wannan dan maraki da kufurin saboda kafirci Allah ya ce in dai haka ne imani irin wanda kuka yi nan ku kashe annabawa a ba ku fiki a ce ku yi kaza ku ce ku ba za ku yi kaza ba ku rika bin son zuciyarku to bi sama ya murkun bi imaninku to lallai abinda imanin ku yake umurtan ku da shi bi ta yayi muni wannan abu yayi muni in kuntum mu'minina in dai ku ne na gaskiya to lallai wannan abinda ku wato imanin ku nan ya muku muni da shi lalle yayi muni Allah ya kiyaye
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
ولئن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل يا رسول الله تجايا مكة إن كان لكم الدار الآخرة أي سنة سوى سوكم نحن أبناء الله وأحباؤه mu yayin Allah ne wato masoyansa bayan da Allah ya zartar da masoyansa yayansa kamar da muka karanta a baya cewa ayyun ma za a kona su lan ta masan naru illa ayyaman ma'duda ai wuta ba zai taba so ba zai kona su ba sai dai kwana bakwai ko kwana arba'in ko kwana bakwai saboda duniya gaba ɗaya za ta shekara dubu bakwai ne kowane shekara dubu za a mutu azaban kwana ɗaya ne a gurgudansa a'a in kuma kwana arba'in din ne gurgudan da kakanninsu da iyayen suka bauta wa ɗan maraƙi gurgudan wannan kwanaki za a zartar da su to in dai kun ce kuwai a duniya ne kawai in ma azabtar da ku ne ko wani abu da za a muku iyakanta duniya ne amma ku ne da lahira ka gaya musu in ta da kuma jaru lahira in duni in gidan lahira naku ne kuna ganin kuna zuwa Allah zai sa ku aljanna saboda yadda kuke fara nanu abna'ullahi wa ahibba'u suna cewa su yayan Allah ne ko mazoyansa ne sai ya za yi Allah ya kona dan sa uzu billahi kan bakin su wa ahibba'u ko mazoyansa sai za suke cewa uzairu dan Allah ne su yahudi kenan nasara kuma suna cewa النبي عيسى دان الله ne وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله su kuma wannan suna cewa musulkan larabawa suna cewa Allah yana da yaya mala'iku mata to kaga nan duk Allah yana karyata su Allah ce kul ka gaya musu ya Rasulullah in kanat lakum ad-daru al-akhirah in dai gidan lahiran naku ne عند الله خالصة إن كان لكم الدار عند الله خالصة وتذكر الناس ne tsantsan ya su ya su ne za su more wa lahira min dunin nasu ba tare da kowa duk wani wanda ba ya hude ba kamar yadda zai zo a gaba cewa وقالت اليهود وقالت wato yahudu suna cewa mu ne yan aljanna nasara suna cewa mu ne yan aljanna kowanne suna cewa su ne yan aljanna to yin gaskiya ne su yi burin mutuwa mana وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ويتم الكتاب يهود suna cewa ai kiristoci ba kan komai suke ba nasara suna cewa yahudu ba kan komai suke ba to kawo kowa ya kore kowa ke fa tamanna al mauta in kuntum sadiqin to ku yi burin ku mutu mana me za ku je kuna shan wahala a duniya in dai kun san lahiran ta ku ce ku yi buri ku mutu mana ku je lahira ku je ku shiga cikin jin daɗi mai ɗaurewa har abada in kuntum sadiqina inda gaske kuke yi to kaga anan wato za su yi mubahala kenan su kira su yi rantsuwa rantse da Allah su idan suka je lahira cewa su ne akan gaskiya to nasaran a najrana wanda suka zo shekara ta tara zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sun ne irin haka da Annabi Muhammad cewa za su yi mubahala da shi menene mubahala shine kai kana kan gaskiya wani shi ma yana gani shi ne a kan gaskiya to ku fito ku yi rantsuwa Allah ya tona asirin mai karya Allah ya halaka maka ne shi ne mubahala tunda kun ce haka a zo a yi mubahala mana manzo Allah ya ce a lokacin da duk bai wurin da ya burin mutuwa to yana haɗe yawu ya mutu zai shake shi ya mutu da kuma sun yadda sun fita sun zo sun yi mubahalan nan da manzon Allah to kowa kafin ya gida ya samu iyalansa sun halaka to kuma nasaran najrana ka san yahudu da ma sun dawo madina sun tare inda sun karanta a littafin su annabi zai jira ya dawo madina yahuda bin nabi da banu quraiza da banu kainuka su kuma nasara ba su zo madina ba sai shekara ta kara suka taso daga najran wani gari ne can kusa da yaman yanzu na jira yana nan gari a makka yake a ƙasar saudiya yake ƙasar a jihar jihar ce a saudiya
najran suka taso suka zo madina da haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya yaki yahudawa ya kore su daga madina saboda sun saba alƙawarin zaman lafiya amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba yaki da kiristoci ba bai taba yaki da kirista ba shekara ta tara suka zo da suka zo suka sami jina zaune a cikin masallacinsa lokacin ibadansu ya yi suka je za su yi ibada za a ana su a kubarsu suka yi kiristancinsu a cikin masallaci manzo Allah yana ganin su saboda zaman lafiya suka dawo wajen manzo Allah suka masa tambayoyi har suka je karshe suka ce to ayi mubahala a rantse Allah ya halaka mai karya annabi ya je ya ɗaya kira sayyidina Ali sayyida Fatima da sayyidi Hassan da sayyidi Husaini wanda ya sa su a cikin bargon nan yace su ne za su je su mubahala da su ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين مكرا يا أم نزل الله صلى الله عليه وسلم كرا يا أبناءنا وأبناءكم كما كرا يا ونساءنا ونساءكم كرا ما تنكو ‘ya'yanku maza da mata ni ma in kira nawa wa anfusana wa anfusakum ni ma in zo da kaina kuma ku zo da kanku sai mu yi mubahala mu ce Allah mutum ne ya rance ya ce Allah wannan abin da nake kai in ba shi ne gaskiya ba Allah ya halaka shi mutum ya faɗi haka manzo Allah ya faɗa su ma su faɗa sai daga cikin suka ce to kun san fa mutumin nan fa gaskiya yake in kuka yadda kuka je kuka yi wannan abu to asirin ku zai tono sai suka fasa ba ji an yi ba da sun yi mubana da sun halaka to wannan shine da abin da yahudu suke faɗa nan cewa ai kulin kayan da kuma dawo zaka yi da Allah ya kare su min biyun nasi ka ta munna mota in kun ce ku ai in an dai lahira za ku da wani cikin jin daɗi saboda ku yayan Allah ne ku masoyansa ne in ji ku da faɗa Allah zai kula da ku ya sa ku aljanna ku karanku ba tare da kowa ba duk wanda ba ku ba ba zai samu wannan gata ba to ba ta munna mota ku yi burin mutuwa mana ku mutu ku je ku shiga wannan gadin inda kun san makoman ku in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين اي ba su yi burin ba har abada ba za su yi ba saboda sun san ne kuma sun san ƙarya suke walan ya tamannau abadan har abada ba za su yi burin haka ba cewa su je lahira su mutu walan ya tamannau abadan ma qaddama taydihim saboda abin da suka gabatar sun san ba su yi mai kyau ba Allah ya ce su yi kaza su ce su kaza za su yi ga yadda suke so in kun wala ya tamanna mota wala ya tamanna wa gare ma kaddama taydihim wallahu alimun bil zalimin Allah shine mafi sanin abin da wannan mushrikai azzalumai suka aikata su yahudu din nan
ولتجدنهم أحرص الناس على آياته ومن الذين يشركون يود أحدهم لو يعمرهم لو يعمر ألف سنة وما هو من زحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود عدو لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ولتجدنهم يقول يا رسول الله والله إذا كفروا سوء أن يهودا ko su waɗannan munafukai a harsan nasi ala haya sun fi kowa san rayuwa ai ba za su taɓa burin su mutu ba sun fi kowa san rayuwa a harsan nasi ala haya sun fi kowa kwaɗayin su dawwama a duniya a harsan nasi ala haya sun fi son sun fi kowa son su dawoma a duniya burin su ba burin mutuwa bane a burin rayuwa ne su dawoma suna rayuwa ومن الذين أشركوا haka su ma mushrikai su ma ba za su yi burin su mutu ba sun fito da wanda suna rayuwa ya waddu adun ɗaya daga cikin su zai so ai ai ai yu ammaru alfasana yayi shekara dubu bai mutu ba kuma ko da mutum ya yi shekara dubu in ya yi burin da shekara dubu ko da ya yi shekara dubu ba ma wa'in muzahabi yi min al'azabi wannan shekarun ba zai hana ka wato a masa azaba ba an yi amma ko min shekarun da ya yi ko shekara dubu din ya yi ba zai hana azabtar da shi ba saboda mugun abin da ya aikata wa kanka wallahu shi Allah basirin ma ya'malu Allah yana sane da abin da ake aikatawa duk abin da ake Allah yana gani laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir za mu dakata nan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya jikan mu ya jikan iyayenmu ya iyayen iyayenmu da malamanmu malaman malaman Allah ya saka wa sunan mu da alheri duk wanda ya zo wannan wuri Allah ya biya masa bukatarsa duk wanda yake da wata damuwa Allah ya yi masa barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana rahama cikin wannan wata Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya ɗanta wuya ya mu daga shiga wuta cikin wannan wata da farkon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين